رضي الله من سائري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 20 جاهو da shida idan da shida ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu da dari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce a littafin musabo na kamun jana'iz wa bidahuha na babban malami muhammad nasiru dinin albani rahimahullahu ta'ala mun fara mukaddima wanda kuma muka ce za mu biyawa a laraba karshen wata to ba mu kammala mukaddima ba muka yi shawarar cewa ya kamata a kammala zuwa wannan rana mai albarka amma ka'ida a tsarin karatun namu mun zo yau a karanta kamun da wata al'adoji ki fike sunan biyar gida giraji to amma dalili ya sa shi wannan mukaddima za mu kammala insha Allah ta'ala idan ba a manta ba satin da ya wuce muna bayani dangane da dalilan da yasa za a rubuta littafin wani bawan Allah ya nemi an yi masa mutuwa to yana da kuɗi zai nemi ɗaya daga cikin manyan malamin Muhammad Nasir Dinin Albani da ya rubuta masa littafi wanda za a iya raba shi a iya zaman makoki kafin a gama uku littafi yake zuwa rubuta shi cikin gaggawa kafin wannan lokacin ya ƙare domin al'umma ta amfana su rika yin zaman makoki irin yadda annabi alaihi salatu wasalam ya koyar to wannan dalili ne da malam Nasiru Dinin Albani ya masa alƙawari zai rubuta to kuma mun fara bayani dangane da abubuwan da ya fara gudana tsakaninsu lokaci ya cin mana dan ba manta ba mun tsaya daidai shauna wasi لذلك هو مما لا يخفى yawa to za mu tashi wa mimma la yakhfa ala ahli al-ilm yana daga abin da baya kuya daga ma abokan ilimi cewa alladina marasu ta'lima wanda suka yi gogayya wajen ta'limi buga littafi suka yi gogayya mu marasa da ba gogayya ke to wanda suka yi gogayya wajen buga littafi wato baya kuya a gare su Allah ta hakika misla hadha al-amal cewa tabbatar da irin wannan aikin kuwa ya taɗannabu sa'ayan hakika yana buƙatar aiki na gaggawa shine hakika ai sari'a shi za ya zo a surat al-arab inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifan ita ce dai kalmar saboda haka shari'an da ne shine hafisa saboda haka ya talallabu sa'yan hafisa as-sa'i kuma al'amal kenan ko shine inna sa'yakum la shatta wa allaysa lil insani illa ma sa'a shine dai as-sa'i aiki ba abin da mutum zai tarar ya shiga kabari illa ma sa'a sai abin da ya aikata yawwa inna sa'yakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne kowa da na wani kafinta ne wani tela wani malamin makaranta ne wani kaza wani manomi kowa da shatta to shi ne yake cewa wato wajuhudan baligan kuma yana buƙatar kokari wanda yake wato wanda za a kai matuƙa na gaske wa sabran jamilan da kuma haƙuri wanda yake kyakkyawa sai an yi haƙuri irin wannan aikin sai ka yi haƙuri sosai wa zamanan madidan da kuma ƙarin lokaci lokaci wanda yake mai tsawo eh shine wanda yake daɗin lokaci to ana buƙatar sa wa ba da ijazi wato bayan dantarwar da cewa zai yi injazi yumkin ta'liba risala na cewa zai yi zai yi ya yadda zai yi a iya buga ɗan littafi wanda yake sako da za a bawa ma'abota ilimi to bayan yayi wannan to sai ya cewa yukinu wato taliba risalatil matluba zai yi a wallafa risala wanda take a ban nema bi suratin aw da wani hutu wanda tadmarinu ilaiha nan wanda zukata za su samu nutsuwa da wannan shine tadma innu ilaiha zukata za su samu nutsuwa da wannan wayan jari'u na hasadin sannan kuma kira za za su waraka kowa da yake jin sa ya buɗe dangane da matsala abin da ya shafi gawa tun daga rashin lafiya har zuwa makamarta ba za a zo a yi tuka maka mutane su ta jin cewa ai da nemo wani a kan kamari a ce ba za a yi wajewa ne ya zo wankan gawa ba za a yi wajewa ne ya zo me yasa ba za a jira na ba domin kira zan al'umma ya buɗe kowa ya bunci a ake to saboda haka daga wannan lokacin shi kenan duk abin da ya zama kuna nesa da shi to zai ta zama muku bako bako da an yi shi ku rika jinsa ba wannan abin bako ne to wannan shi ne abin da ya kamata a lura sai wa ya zo bi hannan ku sannan amfanuwa da shi zai girma ba ga shi su ma muna biyawa ba saboda haka inda ba a yi wannan ba mafi yawanci ka duba kamar yadda zai faɗa nan gaba a littattafai abin da yake zuwa sai dai ka ji dan ta kona abu kankani akan jana'iza ba a yi ba dan kankani da abu kawai an yi bayani akan wankan gawa da wannan sai a wuce sabanin shi za ka ce ba ta samun littafin da ya tattare duk da ta wanda aka yi matsaloli na gawa ba a samun jana'iza malamai sun yadda da wannan cewa domin shi bi ya rage da littattafan bikin duk inda ka yi magana ya yi tattaro duka ya tattaro abubuwa ya zuwa to shine ma da yake mana lidalika saboda haka fa kai zakartu lil akhi al mushari ilayhi khulasat hadha mu'tabira sai shi fa kai zakartu lil akhi wato um na na ambata wa dan uwa wannan al musharu ilayhi ina bi ba da shawara zuwa gare shi ko wanda dai nuni zuwa gare shi khulasat hadha na cewa za mu tado wannan mu'tabira ina bi ba da cewa na yadda zan taso amma ya mun uzuri ba yanzu zan fara ba ya dan ba da uzuri ya ba da lokaci faka dina uzuri shi ba wa Allah kawai zai karɓi uzuri na shi wannan mai kuɗin da yake zuwa rubuta zai karɓi uzurin cewa ya yadda da za mu lahu kaira ne sai Allah ya saka mata alkhairi in ji ba da Allah mu ma muna cewa Allah ya saka mata alkhairi a da alkhairi domin dalilin sa muke biya walakin da hu daidai shi ada ya dalibu min shuru'a mutane ne wasu ne muna da irin wannan mutanen ko ji akwai bawa Allah da masallacin su odore ko su bin Yaman kaga naji shi ai so yake kawai ai rubutu ya huta ko ji sun ga wa gara yayi ne ya rubuta ba to yana zuwa yi magana akan wata matsala ko ya da Allah shi zai huta akwai irin wannan mutanen da zaka gan su so suke Allah ya ba su dukiya ya za su suke da daniyar Allah akwai zo da haka sai yake cewa to ada ya tulubu min nishin ruwa duk da haka ya yi ya ba wa albani kuzi amma ya kuma dawo wa yanzu to ina so ka fara eh wato kaga aka sa dan ba ai an gama to yana so a fara idan ya fara shi ke da goma zuwa yaushe ne a gama shi ne a shiro inda shiro'i ko da muke wada a cikin adadi yawwa fi hada al'amal yayin fara wannan aikin eh wato da lubu min ne jiro a biya da rawa yana neman da fara wannan aiki wa haddani alayhi ya kudai da dani shine habba ya kudai da dani cewa lalle ya kamata ba wa balaga fi ya matsa akan haka ya kai matika radiyan min khairan kathir yana neman yana fatan alheri da yawa haka cewa wallahi ko akan wannan akai abin za a samu alheri tun yawa al'ummar da za ta amfana da za ta za ta a daure wallahi ba lokaci a ce haka ne yin aka wa kallahu ba haka za a yi to shi ne yake cewa to fattakhaltu Allah ta'ala wani ne kun ji ko sai ne muzabun Allah littafin Allah ba za a yi amma sai da aka yi muzabun Allah shi da jaru da Abdullahi ya ce Allah yana koya mana istikara a komai shi da su ma suka tashi komai suke wa istikara komai wallahi duniya da lahira ita suke wa istika kan kafin ya fara aikin al'ummar ne yake kawai ba za amma duk da haka sai ne mu zaɓin Allah domin in ka ba wa Allah zafi shi zai yi tsare ba abubuwan in ba alkhairi zai zai kawo hanyar da za ka ba za ba yi ba in kwa da alkhairi zai tsawace ba abubuwan sai ne mu zaɓin Allah haka suka rike Imam Malik a ce matan da zai rubuta muwa ta yi ɗan istika ya ce ya yi sallah imamu bukari kullum da hadisi da zai masa sallah a ka'ani abin ya tashi a bukari kafin su yi, ka duba ka ga kai ko yanzu in ka ga yayin sigara to ya fara a neman auren da ya kamata an kira sa ya je hajjawa da ta bangaren gabas ta ki yadda zai zo kuma wai yanzu yake nan sigara ba ka ake sigara sannan ka ganta kafin ka fara yi mata magana ana ake sigara saboda kafin ma da fara saba ciwon kai ka nemi zabon Allah to idan ba alheri sai Allah ya cire ma shi da in kuma ka fada a hannu sai ka sha wahala da akwai hadarin man da zan sani ya fada a hannu irin wannan ya shiga abin yake yiwa dan da yake kudin irin ya kai kaya wallahi aka zo aka dauko kaya baban da ko bai gida aka zo aka ajiye aka ce dan ka ya zo ka bai wallahi da ga shi Allah ran maji zai zo anguwa duk yake tarawih anguwa amma la yi ne mai zaman mahu wani iri majinu ne da ya to sai da aka yi matakin da wato da abin ya ya fitira wata rana yake yi zo zo da ya fara sallah ya daga jiya wulle shi kada ya gida yace wallahi zai yi ido 30 a tsaye kar ku dauka tsabar zautuwa ne zautuwa ne wallahi a lokacin bai san yi ido 30 ba sai da yi bai fadi saboda hankalin da ya tashi ya tsugunna su jira ya rika gaya wa Allah duwiti daga ranar kuma wallahi Allah ya jire mace daga ba daya ta ga hanya ba wannan ne sai man dubu dubu shi ne ba a to kaji ba to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura idan kafin ka shiga abu kake istika sai ka ba wa Allah zabi in ba ba da kai tun kafin abin ka fara yi sai ga Allah ya ce mai to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da kyau shi ne ban takamtu laha sai dai ne wula wa Allah kuma ita ba da gajiya suka yi ka'ida da waye ba a maimai abin nufi a kan sauki mai ta maimai ta a idan ka kai haka da wato baka mutu har yi ke tsara ba domin idan kafin kai ne ka ba wa Allah zafi to ai ubangiji madaukakin sarki zai baka mafita nan da nan zai baka mafita kafin kai ka fara abu zai baka mafita da kawo kayan sallah da ka'a biyu kariya addu'a musamman yayin da kake biya wa kasan ma'anonin da kake fara to ka bawa Allah da fara yi ko ka gani idan kaga har an shiga ba wani dangarka an yi an karbe ka to ko wani abu ya shigo na obstacle daga baya ba ko bai wannan jarabawa dan ba ta ma haka ba za a jarrabe ka ba ba haka istikara take da ba za a jarrabe ka amma dai shiga abu a karbe ka in ka ba Allah zabi to idan aka karbe ka to Allah ya karba in ko ba karbe ka ba to yana nuna ba gwara ma ka hakura sai ka ji ba abun bai kwanta ba gwara ka hakura da kana ganin shi ba ita wata yi rijiya za ka rika ganin ba komai ba wani gurin za ka canja to shine wa takartullah wanka bantu ala jirasa yace ne kun ji yana yin istikara kuma sai Allah ya ba shi dafa ki ba tunda ya ga ya fara rubutun ya san Allah ya karba shine na duk wajen karatu na rika karatun littattafai wani muraja da bibiya ina ta karanta duk abubuwan da na karanta su da in za ka rubuta matsala da ta da ka san sauke su sai ka kuma koma mu domin karka ne a rubuta wani abin da a wato haddasa ta hajji alhizu khawwat karabatu talata ta alhizu wajen wata uku ya yana muraja dirasa kawai a littattafai da zai wata uku wani musulman yana wannan abu a amalu biya laila da hara yace ina aiki akan wannan abu ba da ba dan Allah ne ba wata uku kawai aikin mu da aka yi mana mu yanzu mu karanta amma ba ma iyawa illa ma la budda minhu min al-amal yace abin da yake a wata uku nan kawai wannan dirasan na ji da muraja in ba abun da babu makawa akan da aiki ba fili ne da a sana'a tunda gyaran agogoyi idan aka zo babu gyara agogon ba zai tsora da karatu idan ko gyara agogo ya zo ya hakura da karatu ya gyara sa sannan kuma ya ci gaba da abin da ne tunda mun gaya muku a ɗabi'arsa in ba kuɗi ma bai da kuɗin littafi har shiga yake library ya ya ce a kulle ya sai da safa a buɗe saboda shi ba shi da kuɗin littafi ina abin da muka faɗa muka ci ɗaya daga cikin hanyoyin da'awa da aka fara samun wata al'umma ne fara yi ka ce littafi ka ce a ka kuɗin rashin kai to su dai da san wannan alheri babba wallan da Allah ya kawo lokacin da wasu za su iya siya kawai a ce to wannan ni ba na ba dai daga mutuwa ni a fahimta da a siya kawai a ajiya a a siya mutane su mantin ka ajiya wasu lafi kwace shi ba amma idan kowa ya mallaki nasa shi kenan sai ga kowa ya da kuba a kansa saboda haka littafi siyan littafi yana da fa'ida kwarai da gaske hanya ce ta da'awa babba gaskiya to shine ma da yake mana to ba dare ba rana sai ni na in ba abu da ya shafi sana'ar sa ba wannan mullabi la gina anu yace da kuma bacci da ba makawa ba ba a wadatuwa da shi da kai lirahatin jasmi saboda hutun jiki na jisri saboda hutun jiki na shi ra'a saboda hutun jiki na hatta ga makantu min idari hada kitab hatta da tabbatu wajen tanadi shi ne idari na wannan littafin allazi baina iyalai alfari wa sari wanda yake gaban mai karatu ne daraja mai girma wani wanda ya rike yana karanta mai girma da daraja ne mujmal wala kan kana ya tadallabu min alwaqti yace wannan littafin yana bukatar lokaci aksara min ma ko jira lahu fiye da abin da aka kaddara ma zani aiki a kansa kwana uku a to karatun da ma dirasa ga ta yi wata uku dirasa kawai to sai ke laula anna kisman kabiran lil masaili ba dan wani bangare mai yawa daga matsalolin littafin ba wa hadisi da hadisan da na sa a cikin littafin kana muhaqqiqan indi da ma dan na haka ke a wurin da ba a irwa ulmani ko a silsilatul hadisi sahiha to sauki da ya kawo kenan da ma dan ko wannan aikin ya gama ayyukan hadisan tunda akwai hadisi a bukari magana cewa ga yadda za a samu shi a kawai idan ma akwai shi a bukari ko kuma zina da abin dawo ya kawo hadisi yadda za a yi wa mutum kabbarori amma ba hadin su ne guda ba kuma ya je wa bukari abu dawo da aiki ya ware mai kyau ya ware mara kyau to kaga abin da ya rage mana ya dan da ko hadisi tun da ya ga wani aiki da ko shi kawai ko a irwaul gani ko dirsatul hadis sahiha tun da ya san hadisin da yake magana a kan sa mutum a kabari zai je da ko shi domin shi ya mata aiki to shi abin da yake faɗa kari kana mu hakikan indi bi ba'dhi bi ba'dhi tasalihi a cikin wajen da daban da na wallafa yayi wannan walidhalika tarani shi sa ka gani ahilu alaiha ina kokari a kai shi babul mawadin ne ahilu abuwan ahilu na ala ne wannan ribari eh uhilu ko to shi sa ka ga uhilu alaiha ina yi wato ribari ina ina dangana ka ina tura ka zuwa ga wato ka koma ga wannan littafin shi babul mawadin ne a cikin a wasu wuraren da yaron zai ce to wannan hadisin ba za ka koyi ne a cikin abu dawo da bayani da kaza wanda ya masa yi already ya gama gaya ma ba kai su hadi ne ihala shine wato rafa to yana da farin din zuwa ga wani kisa ba ka lokacin da mutane sun yi istihala a ka ko ba kuma wannan kuma magana istihala kana neman ayi farin din ka zuwa zuwa ga wani littafi ke istihaba ne ko wanda ka da hawalci hakika na yi kokari to kaga wannan kuma ta kokari muhawala tsayi ba kokari ana muhawala tsayi ai ai ai kokari sosai to hakika na yi kokari an astaghfiya fi dai da zurfin bincike shi ne istighfar da zurfin bincike in tattaro kullama lahu alaka duk abin da yake da alaka بموضوعه da topic dinsa yana da masailin da ke da dalilu daga wato dari a matsalolin da ke da dalili yana da kitabi wa sunna a cikin qur'ani da hadisi alkitabu wa sunna ko malam mai risala risala ba ta kairawa ne ba ta shafi yana da littafi a risala da al'um to a cikin risala da shi da ya gudu taniya suna cewa gurare goma sha da Allah madaukakin sarki ya magana akan alkitabu wal hikima ko ya magana akan alkitabu wal hikima yace to duk inda Allah ya ce alkitabu wal hikima a alqur'ani guda goma yace duk inda ka dike Allah ya magana guda goma sha da nan guda goma sun zo da kitaba alkitabu lahi wal hikima alkitabu wal hikima guda ɗaya kuma ya zo da ayatin lahi wa hikima ɗaya ne kan to amma a cikin su ibnu taymiya ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam al-harani yake cewa da shi da malam shafi a cikin risala suke cewa guda hudu ne katal a wayannan goma da ba qur'ani da hadisi yake ne ta farko shine wa ila allamtuka alkitaba wal hikmata sannan ta biyu wa yu'allimuhu wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ku za ku nemo durorin da suke sannan kuma akwai faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azim din ma za ku ga wakil goma zaman ko sannan kuma sai ta karbi ta hudu wa idza qada Allahu mithaqan nabiyina lama ataykum min kitabin wa hikmatin wayannan guraren kadai ne ba Qur'ani da hadisi yake ne a gan karfi duk inda ka zo kana bibiya ayoyi alqur'ani ka zan ba kitabu sunna ba za ka zo bayani akan riko da sunna ka dauko wannan aya in wanda yake bibiya tafsiri ya zan ba qur'ani da hadisi yake kace qur'ani da hadisi kana kallo magana wai da Allah Allah ya ta ga annabi na da ba a ce ku mi kitabi wa hikmati na annaba ma ba ake magana sai yanzu ba gaba daya وإذا علمتك الكتاب والحكمة ويعلمه الله ويعلمه الكتاب والحكمة فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة أن تأتيه وإن نقول على النبوة إني كأن ما لبي ما لم يجابي يتبع قرآن لا يجي أما في إن كتاب على القرآن الله يجي على الكتاب والحكمة وقرآن لا يجي to shine yake cewa la dalilun min al-kitabi was sunnah suna da dalili a Qur'ani da hadisi yace wa aratu amma kana mutanidu mujarridu ra'i yace nayi watsi da abin da yake madogaran da tsantsan ra'ayi ne kawai tsantsa لأن الموضوع تعبد domin mawdu'in da zamu tattauna a kan ibada mahadun tsantsa ibada ce tsantsa inda sai a baya mun faɗa ka zo yi wa mamaci wanka ibada ne saka shi a kabari annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa hadisi kuma ba da wani inganta hadisin sai an ka kama aka sa mutum a kabari za a baka fasa daga bakin ruhu da ko amma a rika bin ka'idodi misali in mace ce za ka zo a faɗi wannan abin da annabi alaihi salatu wasalam ya ce yanzu aka zo mace ce in ɗan uwanta za a annabi zai ce mallam ya kare ki laila hata ɗan uwanta ɗan da wanda wani nata shi ma dole bai tare da iyalin sa wajiya sai mace ba wannan ne yake a mace da namiji wasu shi ne balala amma idan mace ce shi ne wanda bai tare da iyalin amma namiji ko mutum ya zata iyalin sa ba ko amma mace wannan abin da aka yi na buya gaskiya yana buya ba a kamata ya yi mace ce a rika bayani ko da da malam malamin aka yi mara zuwa sai ya zo a yi bayani abin yana raina sai kuma shi dan ya mace da shi cewa ya kamata a faɗa cewa to ba wai kawai ko da yake ba ba so mu fara bayanin ne kafin su fara sa abin a saka ta cikin gabar duk da cewa wani gurin kai za ka kawo ma ko amma dai ita ita suna ba a yi da za ta buya buya za ta yi sai ko Allah ya kyauta to wannan shine to sai yace um لا مجال للقياس فيه للقياس فيه باب فجي شيء مجال ba fage nan kiyasi akan wannan ba zancen abin da yake ibada kai mai kiyasi awon kenan ko compare to babu illa ma la budda minhu min al kiyasi jene in ba babu in ba abin da babu makawa sai an mar kiyasi amma na karara ba na fili ya ake kan kiyasi jene misali an kawo annabi alaihi salatu wasalam hoji zai sarki da shi ko guda uku sai a kawo zuwa tori da tsaro ko daya kafin zuwa shi sai wajen da shi an gane to idan yanzu wani ya kawo ma zuwa su guda uku ban biyu da kuma naman alade ne zargari wata kila kan kusa arewa ga inda suna jin alade ne sai an bai nan an gaba kirkiri da yadda ko to bayan kirkiri an tantara gurin da aka tattara to sai wani kaje kun ta a guri kawai ka ce ta koma fankuri na kwamfiyar alayi alayi kuma da lissafi sai haɗo ma da shi da ka ɗauka ya kawo gana ce bi da ni da kiyasi za ka yi akan wanda abu da annabi ya shi da kiyasi ne karara bai sai da illar cewa na jaka shi ne illar ko alhukum ya zuru ma'a alladhi wujudan wa adaman bai sai da illar ne annabi ya yi da taurus saboda jaka to yanzu wannan ma jin shi ma jaka shi ne kiyasi alkiyasi ce ni a gaba da mutu akan wannan to shi ne abin da ba da yake sai dai abin da yake abili wa auratu fi awwalihi ba'dul fusul yace a farkon littafin na bujiro da wani saki na wasu al-fusul wasu fatalai daban-daban na yi fatalai daban-daban wal masail da kuma matsaloli allati la tuzkaru adatan fi babul jana'iz wanda al'adar da ba a faɗa su a babul jana'iz duk littafin fikiyon da suka lokaci magana da na ne za ka ba a faɗa min ammati kutubil fiqh ne daga mafiya yawan littattafan fiqh ba a magana akan abubuwan da zai misalin wasiya kamar wasiya wannan littafi a risala ya ba magana wasiya bi ba mafiya yawan dinin da tawai da suka zo ke magana akan jana'izar ma ba a magana wasiya sai dai a tsokanin kalmar ita kadai a ce mai ba a yi wasiya bi a wuce amma a zo a ba bayanin sai da zai yake ba a tabowa wa alamatu hutun khatima da alamar kyakkyawar mutuwa alamomin da suke nuna mutum ya yi kyakkyawar sifa kana gama karatu a ce mutum ya rasu kamar yadda wasu abai suke mutum ya ma da sati da lilla abdulhamid kishi makawan nan wannan abami sura mai mai mai mai mai kadimi sosai shi wa kaga ma da sati da lilla kana da kyakkyawar yana sujjira da Allah ya rasu sai ta gomi haka ya mutu akwai wanda Allah yake wannan baiwa za ka baiwa ce ya gama karanta alkur'ani da tsaf aka ja ka same shi a gurin ya gudu ya kyawu mutuwa ke ya je aikin alkhairi ya dawo ya kyawu mutuwa ke ya tafi aikin alkhairi kamar yin za a raba ma sa na na hausawa a raba sun je dawa a dawo a ka haɗu misali a kowane hutun da ta mali daga aikin alheri ya sun je dawa ƙauyuka a dawowa ya fashe suka harbe shi to irin wani abubuwan da ana kiran su wasu sun hajji ta gama sallar sallar mai ake kiran sa wuce tana zaune a gurin aka wata baiwa Allah ne bata tashi ba an gurin aka dauke ta samu ta yi sallar azuba tana lazimi bata bar gurin ba taro wasu sun hajji ba duk wannan alamomi ne ta mutu ranar juma'a ko daren juma'a yau daren yau muke daren alamin ko saboda haka ranar juma'a ko daren juma'a husnul khatima to saboda haka shine malai yake mana su ko kuma ta mutu wajen haihuwa dalilin haihuwa ta rasu ko abin da ya kama da wannan ko ta bada ruwa ko abin da ya kama da wannan duk husnul khatima ne wa nahwi dalika da makamantin wa ba'dahu qad la yuzkaru fiha aslan wata daga cikin zaka gaba a ambata tushen ba faɗa ma tushen ba misal fasil khari kamar fatali na biyar ma ma yajibu ala aqali bil mayyit shine fatali na biyar abin da yake wajaba akan makusanta na mamaci a gane min sabri wal riza bil qadari wal istirja'i wa ihdad al mar'ati ala zawjiha shi zai kawo kaga wannan mabiya yawanci da wahala ka je wani littafi kaga ya kawo ba irin wannan ko kuma fatali na takwas shi kuma yana magana akan alamatu husnul khatima alamomin wato kyakkyawan mutuwa ko kuma fasali na tara da ya magana a kan sana'un nasi ala zai yaban yaban mamaci mutum ya mutu saboda su ta bai ba irin mu bane babu ba za ta iya idan mutum ya zo wata rana ana tsaye aka zo wucewa da gawa ta fi sarki yawan ba wa Allah salam kuma jinki Allah sarki mai kaza da addini ga kaza ba jima aka zo wucewa da wani kai ai wannan Allah ya raba mutane da kaya ba irin mu bane da za a yi ta jiya ce Allah sai su mutumin jirgi kuma ƙarya ce ka ci kai aiko gaskiya ba ma da mu ba shi da bi mai kaza ne ya na da yin mutuwa da wani bayan mutu da biyan da zai ke wanda wani wancan da kuka yi mace kyawun ya goda an zan domin yaban ku da duniya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulun 'alaykum shahida ba da suka ce shaida biyu musulmi za su biyu ta farko shi ne a duniya idan mutum ya mutu kalmomin da ake faɗa a kansa to shi da shi ta biyu kuma rana a kiyama ran da za a zo a ƙaryata annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanen da ce wallahi ko ɗaya ta ba su gani ba فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان sai Allah ya ce to kaji abin da mutanen da suke sai ya wani ji kariya kike wallahi to waye ne da kai sai mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran mu za mu ce gaskiya ne me dalilin ku inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir sai mun dide ta eh alarmomi za su yi aiki wannan lokacin kawai su karanto sai Allah Allah ya kira su dare da yi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara wa lam yazidu ana wannan zai yi shaidan mu za ka rufe musu baki to shaida biyu musulmi za ki duniya da lafiya na duniya shi ne mutum ya zo wucewa gawa ta zo wucewa sai ai kaza kaza kaza sai mala'iku ke waje ba abin da aka faɗa a kansa ya tabbata idan mutumin banza ne shi ma waje ba amma idan ta kiyaye aka ko kuma kara ba ruwan Allah da ita akwai wanda ko dan uwan da ya ga Allah sai kai ko kuma ƙarya kowa yake da koma je bai za ce ka kai shi kaza kaza alaikum salam na ni ban ma taɓa jin zama zai ka ga ba zan faɗi magana ka abin da ban san shi ba ban san shi ba gaskiya illa iyaka akwai wanda na san yana magana a kan kuskuro mahasina mauta ku rika faɗa ababen alkhairi wanda ke kyawawa na mamacin amma da ba na magana yanzu shekarar ta biyar da mutuwa goma sha biyar ko in ka dage ga wani to Allah zai yaje masa amma wani wani dinda a wato an shekarar sha biyar din ai ya faɗi da bargazar da yi domin irin yadda ya ji wa al'umma cikin matsala shi ne wannan abin da ake yi amma lokacin da ya mutu shi ne magana da ake ba wai bayan lokutan ba ran da ya mutu za a kai su maganganun da ake faɗa suna da daji a kan mamaye wannan kuma na ayyukan da ya dole za su shahara a bayan rayuwarsa shekara ashirin arba'in hamsin idan alheri ya kowa ba zai ba ka kai wanda ba wanda ba su taɓa haɗuwa da shi wani suka su a tarihi ake za su gano wani wani ya cuce ai ko a tarihin arewa yanzu akwai wanda an tashi ga zuwa ce wani ya cuce mutane ko ba faɗa kuma ya mutu tun ma kai baka ma san shi ba ke ba dan zuwa ne sun tun me da yanzu aka ba ce ai fitar da wannan sun ce baka wa arewa bangare kaza to ana faɗa kibiyoyin su kuma ce sun tun ta arewa su ma suna nan su saboda haka wannan shi ne to sai yake kaga da wal mas'alatu talatu da mas'ala ta talatin za mu zo mu tafi ta wal faqra al faqra abun da ke yi shi ne idan irin an yi lamba a jarabawa a ce lamba wani sai a ce roman number one roman number two shi ne baka don bai zan kira shi da hausa ba karamar lamba shi ne baka ɗaya ɗayan da ake wa lambaya shi ke rago shi ne baka wal fakara tu dim wadan aga aba da da hawa da ko aga ake lissafu to za mu wata fakara nan gaba ɗaya a wata matsala mu samu dimin da dalil su ma za mu bi matsalolin min al mas'alati gashi nan dangane da matsala ta saba'in da hudu wal matsalatu a wato samanin wa tis'un wa tis'un wa tis'un wal khamsa ba'da al-mi'a sannan wa sab'a ba'da al-mi'a wa thalath thalath ashara ba'da al-mi'a wa khamsa wa ishiruna ba'da al-mi'a wannan matsalolin wato tattasa'in da takwas da tattasa'in da tara ɗari da biyar ɗari da bakwai ɗari da sha uku ɗari da ashirin da biyar wal faqra da karamar lamba ta takwas من المسألة كما مسألة تقليل أجرين لتقل مع أهميتها جدا مهمة جدا وكثرة ابتلاء الناس بها يوم جربوا مجانيد إذا الله يجرب مجانيد وتواتر الأحاديث فيها لأن الأحاديث كذور يوى أكبر والبقرة تقلم اللمبة عشرة على عشرة تقوم من هذا الشيء ما ليس والتوحيد لا تترونا فالقلوب tartibu tsarawa min alwaqi dangane da abin da yake faruwa a yanzu kafta ta hatu bi fasli sai na fara shi a fasali bayan fasali shine in tauhidu din ya tsara kuma ya jira ya fara me yake faruwa daga rashin lafiya ne har zuwa mutuwa har wanka har kaza har zuwa kunnewa ko shi ne abin da yake nufi ya tsara masa jiri don ba a fara mutuwa sannan a zuwa rashin lafiya za ka iya ji a ce ma wani ai lafiya lau jiya lafiya da muke da shi amma kuma yau da safe mun tashi babu shi da ya responsibility kafin ya rasu ya yi ciwon ba wanda ya sani domin cikin dare ya yi ciwon ciki ba wanda ya sani domin cikin dare to shine ma da yake to al'awwal na farko ma yajibu alal marid abin da zai fara biya ma a littafin nan shine abin da yake wajibi akan mara lafiya min riba na daga yarda da abin da Allah ya dora ma wal bil qada hina riba bil qada dangane da yarda da hukuncin Allah wa sabir ala al qadar da hakuri da kaddarar Allah wa tarki tamanni al maut da bar burin mutuwa burin mutuwa haramun ba daidai ba sai sai ina ba ya mutu saboda talauci ko rashin lafiya ko wani abu ba shi haramun wannan annaba alaihi salatu wasalam ya hana za kuma mu biya wa adai huquqi da ba da haƙoƙi naka da kuma na wasu wal wasiyatu da wasiya wal ashhadu alaiha ko ko wani wani shahadu alaiha da kuma kafa shida kafa shida akai bayan kai wasiya ka ce to mutum ne ya wasiya ya da Allah bayan ya rasu a ba wa shi gidan yamma sai ka wasiya ya ce wa da wa ka zama shida in ba haka wani jiri na yi magana ce wace yadda ba sab kuma ba zo ba a gargara yake ba bai zo gargara ba yana matakin da bai iya wasiya kawai dai kawai ce wace yadda ba saboda me ba ce da na biyu abinda za mu biya talqinul muhtadir lakana wa wanda ya zo gargara wa ma ala man hadarahu min at-talqin da abin da yake na wajibi akan wanda ya zo yana zaune a gurin wanda zai mutu abin da yake wajibi a kanka wa amruhu bi shahada da umar da zai cewa ce kul la ilaha illallah mu haka da kake da gaya mana ruwa sai sai ne ku waje ba a fada a da alamun mutuwa sun bayyana za ka ce malam tile la ilaha illallah in ya fada in dai bai yi surutu ba ba abin da yake sai ke mashi ladabi za ku biya ladabin da ake bi kenan idan ya yi wani surutu bayan sai ka kuma cewa ya fada to ake zama asiru kalami an gane bambancin yawa idan ba wai dan ya faɗa ba da ai sai da kalmar shahada in ya yi surutu ba shi ne kai zan san ba ya gama surutu ya shiga uku ya lalace da dan ya ce la ilaha illallah ba ita ce karshe ba wanda da yawa wasu wasu da haka sai ta zama ita ce karshe daga ita bai kada zuwa kana ba shi ne ba abin da aka ji ne a wurin yake man kana akhiru kalami la ilaha illallah wa khalal janna akhiru idan ku yayi wani turi ko cewa ya baki ruwa ya sha a ya ruje wannan abin da yake kuma sai an kuma lakana ba a fahimta da kyau idan ka lakana ba ya faɗa yayi wani turi ku fara lakana ba magana a ce ba za a faɗa ba na gaba ta bana annabi ne yake kul la ilaha illallah kalimatu tuhajju laka biha indana magana da za a zo a ce ai mutum ya faɗa akwai turu da la ilaha illallah wannan na Allah ne ba ruwa Allah ya shafa amma a zahiri za mu ce ya cika da kalmar shahada kai ma musulmi in ka mutu ai za a tuhume ka akan shiro da la ilaha illallah ko ilmun yaqin wa qiyadu wa sada wa la huwa da la qawdi za a tuhume ka saboda haka kan mutum ya fara ka ce ai kaza kaza kaza ko kafiri ne ya zo mutuwa sai da zo gargara wa wuya aka gaya mai ya tsaka ya tabi sharadin idan ya je da Allah ba ruwanka saboda kun ga ba wani cin karo bai ci karo da shuru da la ilaha illallah ba bai ci ba yawa to wannan shi ne to sai yake cewa za kuma mu lura din da yanzu duka wato babukan yake da yawa za mu zo mu biya su da duka a tsari na uku ma'ana al'abiri da ba da wuce to me yake kan wanda suka ruba ya mutu kun ga wannan kafin mutuwar sarki da sun bai da lafiya sannan aka zo zai mutu ya mutu to bayan ya mutu kaje kai ne za ka yi min gambi a ne abin da ake so da an zo yana rasuwa ku wanda kuke a gurin ku fara rinje idanunsa domin annabi ya faɗa za ku bi hadisin nan gaba mutum da mutuwa zai ne ya bi abu a ne sai wannan a idanunsa bara to ne za ka ido ya miƙe haka ya ya bude bi gaba ɗaya don aka zo sai a sai a rufe masa idan an ɗau lokaci za ka iya shafar ruwa maka goma sai ga idan ya rufe rub to shi abin da yake akai to sai ce wadda ilahu da yi masa addu'a wa tarqiyatihi da kuma lillibi bayan kai ma addu'a wala Allah ya ce maka Allah ya ji ɗanka ya maka rahama ya karfafo bayan ka ya karanta ya ɗauko ya zan ya rufe to shi ne malam yake to bayan wannan wata ajilu bi tadhili to kafin nan ma ai ya halatta kai da ka zo baka dan yaro ya halatta idan ka shiga kana zuwa ka buɗe ka gani tabbas ya rasu kai masa addu'a ka ce wannan Allah ya ji kanka sannan ka tsuguna ka tambaji a ina aboki ba ba ko ina ake tumbata ba daga musulma ba da zai zo mana bayani goshi ake tumbata ba a tumbata bakinsa yawwa saboda haka wannan shi ne to sai ne wa ta'dil bi tadhiri da gaggauta kin tsayi wal mubadarati li qada'i dayni da gaggawa wata biya babbai arabiya thumma arabiya sannan ta hudu ma yajuzu lil hadirina wa ghayrihim abin da yake wajaba ga wanda suka halarci gurin dan wanda suke a gurin ya mutu min kashi wajihi na bude shi ne bayanin da ne a bude fuskarsa wa taqbilihi da kuma tumbatarsa amma a goshi wani bukari a rai da yi ba kuma a bani hawaye haka nan da yawa ibrahim al-mu'azza ko ana ka ga hawayen na zuba a kan cikin ibrahim al-mu'azza wannan rahama ce ba da yin wannan sai wanda yake da tausayi da jin kai thumma al-khamis sannan tabiyar ma yajibu ala aqaribil mayyit me yake wajaba akan makusanci na mamaci kafa ko ne da saburi na hakuri wajibi ne kai hakuri duk inda wani abu ya zo za ku ga nan cewa Allah yana bada hakuri a kai in tamtasku hasanatun tasu'ukum wa in tusikum sayyi'atun yafrahu biha yake wa in tasbiru wa tattaqu sai aka duk inda aka yi magana cutarwa za ku ga Allah yana bada hakuri la yabudu wala kuma Allahu bi shay'in min al-sayyid wa ya ayyuhal ladina amanu wannan ta mutuwa da ke zo kawo ta baka wala nabdu wala kum bi shay'in من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين duk abin da za a taba kai ku ce ga Allah ya ce ku kai hakuri duk ayoyin da dawo da alqur'ani kana da rabu za ka daga wani Allah ya ce hakuri an yi ba kaza kaza to ka sabu da ne kaza kaza asabu shi za a kai goya ba to shine yake cewa kuma wannan hakuri idan kai lada za ka samu in kuma baka yi ba abin da za ka yi Allah kuwa ko shugaban kasa ya sa yanzu ko gwamna aka kaje ba dan kuwa amma ba ka kura ba abin da zai gwara ma kai hakurin ko idan kai hakurin hadisin farko da zamu ji a babun gaba shine lada za a baka ni yawa shine ba hadisin farko ajaba ne ya mulki mu'min inna amrahu kullahu khair duka al'amar mu'min ya da yake kaga ni da wannan magana da ta zo annabi ya zo ya ga tana kuka dan da yawo yace bai wa Allah ya huri mana isbiri wal tahtasib take ile ka anni zai mana baki bata san waye ba sai wa ta ga hoje jiki annabi Allah ya ga ta ce sallallahu alaihi wasallam ba shi da ne tana zuwa ta tarar aka ce babu gawwa ba ba mai tsaron kofa tana shiga ta ce ya rasulullah sabarul aya ban gane ka ba na hakuri yanzu zai annabi ya ce asabur fil musiba inda zai wani shugula ai hakuri akan musiba ladan da ake samu shine yayin da ka hakura a farko kana tashi ne ga ba ka kallo me dan hannu ya kwaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha ya Allah ya baka ladan da yawa ko da za ka ga ladan yana amma ana duba ba Allah ya tsire wanda ya dauka kalmar nan ba ya ce tsinan ne ana hakuri kace wallahi ba za a kwar wanda ya tsire wannan shi ya tsino da kai shi da ba wannan ladan amma dai sun dangana wa Allah to shine wato walil irja bayan mutum yayi wannan waliza bil qadari walil irja wa istirja shi kuma alƙawarin da Allah in kai wannan sai ya tunda ba fiye da abin da karanta ku duba karanta Abu Talaba a cikin littafin sana a cikin littafin Imam Zahabi yaru alamin nubala sabon iya zamansa da mace da kyakkyawar zamantakewar da ne ya sa matarsa ummu salama take ganin anya ko akwai wanda zai kai ayyul muslimi da khairu min abi salama inda ya rubuta ce ai na saboda ban taba kawo wa annabi da yau ne domin ta san cewa nawa ne da aka salama ai wanda ya ta Allah ne yake zaben kai haka ya zabe ki hada ki da shi tana ganin shi amma dai a sauran zabai mijin da ya fi kowa abin da take gani kenan amma ana masa rutuwa da sabi wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha wallahi ba ta lokaci ba kawai sai ga da rai yana zuwa ya zuwa ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce a ga mu kera sanki da aure sai ta rufe tana mamaki ita ta ce kai zai ka ga wannan na da kiki kukan daɗi kenan baka ji wai ba hujja na cewa wai daɗi ya ba yawa ya ce Allah shi domin wannan abu da shi tana da illa uku illa ta farko shekaru ta biyu tana da ya'a ta uku tana da zazzafin ciki aka je aka yi annabi ya ce ka je ka gaya mata ya'yan ta namu Allah ya ce ta ma yanzu ya'yan ta yanzu za ta zo ba a gidan uku abu tana ba za a rage su ba a gidan annabi za a rage rainan da aka yi wasu duk iya zo muna biya za a rage amurgun abin talaba har hadisu da muke biya akan cin abu kulli ya ne ka sami la hadisin sai a gidan annabi ya koyi annabi ya wajibi da mutunci kai ga yadda ake kira mutunci zainab wata rana ɗan ta ce abola ga mure ne da ma ɗan gidan ta ce annabi ya mata addu'a ya duba mata a fuska sai ta ce kara saba inda wani abu fuska ta irin da yara ta tsufa amma fuska ta ta budurwa inda ba gidan annabi ka ta zo za ta samu wannan ba za ta to kaga wannan kenan sannan shekaru a nan yake mu ma muna da shekaru ƴaƴa na mu ne mu ma muna da shekaru kiki kuma za mu roƙa miki Allah ya yi shike haka kuma haka yasa da Allah ya roƙa mata ya yi mata ai kaga ba ta cikin masu wannan zazzaban kiki tana da kiki amma sai ya zoki in ka dan haɗa wani kili kan yi wani abu sai ta bawa yara ta ce wannan yara ne su yi ta ba ruwanta duk da cewa akwai yan bangaren da ta akwai bangare akwai yan gidan ummu zalaba akwai yan gidan aisha kamar bangare biyu ne gidan annabi alaihi salatu wasallam ita da tijuwa ce ta kwalli ita kuma wannan tana ji da samartaka da yarinta tana ganin cewa kawai duk wanda shi za ta hafu suka bi ta saboda suna ganin a gurin da za a more ga wanda take sabon jini to saboda haka wannan shi ne to kaga wa ihdadil mar'ati ala zawjiha da yake mace lafewa mijinta ta kaba da fatan yadda ake goya kakannin mu wai haka biya a hankali da aka mutu mijin da an goye wai kace to yi kace gogo bi wai wai wannan dan Allah ka dore kara ga wani zama da ake a jahiliya wannan mace za ta zauna ba wanka idan da aka fita ta kaba sun za a zama wata tuta a wani har sai ya mutu in ka fito da shi ya wuce da shi a san tsalle ana da fita da saka ba to ka ga addini shi yazo ya faɗi ga yadda za a yi saka ba kai to shi ne ma da yake to na kida ma ya haruma alaihi me yake haramta a gare su yana liyaha na daga wato kuka irin tsaga muryar an shiga uku Allah ya lafi wa zarbil hududi da marun kudi wa shaqqil biyu da ya ga riga wuya riga ta kama ta yaga idan miki hukiri bi ma ana halu wa tinki alayya bayda ya umma babu haka da wani bayarwa wasiya in na mutu yayi a kayan kayan jiki ko a kai da a matsala da wani in za ga mashari ta kawo abubuwan sai aka koma a tattaro kawai akwai gidan masu kuka in ka ga iya kuɗin ka iya ce garin ka da ta zo dama ba za su fara kuka ba idan ka biya kuɗi da yawa daga gidan da suka fito da nan za su fara kuka su sa kaya marasa kyau ko bakaki yadda wasu kiristoci za ku ne to sai a idan suke wannan idan ko baka biya kuɗi da yawa ba za a zo na minti biyar za a yi ba ko goma ya yi ta iya kuɗin ka iya daga nan eh a wannan wanda bai wanda kuma ba wuce wannan dan daurin ko bare kuwa baka ji an ce ayo ba ji ba ce malam malam kabir gombe ya ce sun ne suna wani sun ce mutane su su yi menene su yi sama ya ce sun yi ya ce amma rana ɗaya ma wata yaro ya ce a wasa ko kuma haka kuma haka ne ya ce ɗan da ya yi saboda haka wannan shi ne to duk wannan daga baya sai aka koma wai kuma masu dan tsauta a ciki a cewa za a gayyato masu kuka ba amma za a gayyato masu tangi a masa sai a gayyato an ramomi kawai su rika tangi iya kusan ka iya ka gare kawai su rika tangi mi suna lankwacewa ana sai musu liki a gurin mutuwa wallahi ana musu diki to shi ne malin ke to sannan kuma wa gairi zalika da kuma wato wani haka ana aihi alal mana'ir kamar irin wato shirar da suke alal mana'ir a gidajen rijiyoyi a saboda a ƙiƙe mutum sai an taɓa za mu zo gaba sosai mu tattauna da abin da kake zo ka tambaya a kai zai faɗa ثم الثانية يجي النعي الجائز sannan kuma wato sanarwa ta halal ai akwai ta haramun akwai ta halal to akwai ta halal kuma zai zo bayani ya ake ita sannan na takwas alamatu wasil khatiba alamomin kyakkyawar cikawa Allah ya bamu sannan na tara sana'un nasi alal mayyit yadda mutane za su yi mamaci shi ma za mu magana na goma wasil mayyit yadda ake wankan gawa wa haka za ila jahil haka nan zuwa binnewa wa ziyaratul qubur da ziyara da ake kaiwa kabur malai ce wa khatamtuhu bi fadlin khas sai na cike lillahi na da wani fadali ke majjati bi bida'il jara'i bidiyoyin jara'ila da su ya ciki zaka ji zanen ne zaka ji yake istawabtu fihi jami'a ma waqaftu alayhi na tattaro duka duka ma waqaftu alayhi min al-bidayya abinda na tsaya akan sa na bidiyoyi mansukan alai abinda na tsaya akai na ga an yi masa nasi a sauran littattafai ne duba ya ga akwai nasi akan cewa kaza bi ya ita ce da yau fi kitabin min kutubi ahli ilm a cikin littafi daga littattafan ma abota ilmi duk sai da ya rika biya zakulo ya kawo kadiman wa hadisan na da da ne yace adiyan kullu bid'atin ila mawdi'ati mawdi'aha yana ne daukan bid'a kowace bid'a yana wato azumin da al'azu masu karanta wasu salawar hali sun dau dan abin da ake nufi wato wani ilimi ne da za a ce wato marzu'an kamar da ka zo a ce wato wani ya rawaito marzu'an kamar wani ilimi da ya rubu ke shaitan ko da an zo za a rage ma karatu kawai da na gani ka sani ya ke nufi to kuma mu salawar hali suna ne to al'azu shi ne a dau hadisi a dangana shi zuwa ba eh to shi ne al'azu to shi ne yake cewa ajiyan kullu bid'atin ila mawdi'iha min kutubi yana bi dangana ko wata bid'a zuwa ga gurin da cikin littafin da yake rubuci ya baka guri sai da ba ka to sai ce wa malami tam yu'za ilayhi da abin da ba za a ji na musu ba abin da bai kai zuwa gare su ba kiwa zai ga wa Allah ko bai inganta ba fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilm wannan yana da tsaye daga abin da fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilm abinda ba a jingina zuwa gare su ba to ga tsarin da yake wajen yin sa mimma yahkumu al-manhaj al-ilm yana daga tsari manhaji ne syllabus tsari na ilimi fi usulul bid'a don bid'a ba da su abinda ake aulawa a gane kaza bid'a ne tunda ba Qur'ani ba a ji to akwai ma'auni da ake ganewa duk abin da zai ba shi aya ko hadisi wato a cikin usulul bid'a aka auna shi yawwa da kuma mu zo irin sai yake ne annahu min hasiwa yana daga ciki daga nan aka auru walakin ni lam ara man nasa minhum alaiha yake ne idan ka gana ya haka to ban ga wanda ya nazarto hakan bane a cikin wa kadirun min halim ila al-asir al-hadir mafiya yawa kuma abubuwan da na kawo shi ya kawo ne daga bidiyoyi na wannan zamanin da muke ciki shine al-hadir wanda ake koyar da wa inni la Allah tabaraka wa ta'ala amma da yake ina roƙon Allah ne girma da buwaya an ya fa bi hadha alkitabi ya amfana da wannan littafin kullu man qara'ahu duk wanda ya karanta Allahumma amin sannan wa yaktubu li wa wa yaktubu li ajrahu ko wa yaktubu mabulin lil madhkur a rubuta mun ladan na rubuta wanda ne wa mithluhu liman kana sababu ta'alifi sannan irin ladan da aka bani Allah ka bawa wanda ya zama dalilin rubuta littafin wani man kama ala aiki da wanda ya tsaya wajen gudawa wa inna hu sami'un innahu sami'un mujib lalle Allah ba wajen sarki ne ji mujibun kuma ne amsa addu'a yace ya rubuta wannan littafin a Dimashka can Syria 24 ga watan Muharram shekara ta 1000 da ɗari uku da tamanin da da takwas shekara sittin da nawa kenan ko hamsin da nawa cikin littafin da rubuta littafin yanzu 58 years da rubuta shi Allah ya saka wanda da alkai to shine yake Muhammad Nasiruddin Al Albani kaga mun gama mukaddima kai sai Allah ya kai mu lokaci ba za mu ga tsawon lokacin ba Allah ya ara mana domin mun ci wani sati sati biyar da zamu yi alwajin sannan kuma na uku a yi saboda haka za mu fara ma yaji wa alal bari abin da yake wajaba akan mara lafiya muna fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu ya dace da mu ya sa wato me yake jawo da sawa alaikum salam